الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis daren juma'a goma sha biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da biyar ga watan afirilu watan hudu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata na? yau shida ne ba biyar ba? ina jin an yi albaki ko? an yi albaki shi yasa yau shida ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafinsu ya inganta a yau za mu kammala wannan sura insha Allah ta'ala ita ce suratul hadid mai ayoyi ashirin da tara wanda aka saukar da ita a birnin madina wanda ta kunshi ilimin tauhidi da aƙida ta kunshi ilimin waɗansu matsaloli da hukunce-hukunce na jagoranci da shugabanci da zamantakewa. Ajiya mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci manya-manyan manzanni daga cikin manzanninsa. Waɗannan manzanni da aka ambace su an ambata mana ƙwarara guda uku. annabi nuh alaihi salam annabi ibrahim khalilur rahman annabi isa ibn maryam ruhullah waɗannan manzanni su ne waɗanda aka ambata mana sa'annan kuma ubangiji ta'ala sai ya ambata mana wani abin da nasara suka kirkiro domin neman yardan Allah amma ba su kiyaye shi yadda ya kamata ba waɗansu sun kiyaye waɗansu kuma ba su kiyaye ba shi ne Allah ta'ala ya ce walaƙar arsalna nuhan wa ibrahima hakika mun aiko annabi nuhu da annabi ibrahim وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب sannan muka sanya annabci da littafai a cikin zuriyarsu su biyun nan fa minhum muhtadin a cikin su akwai shiryayyu wa kathirun minhum fasiqun amma da yawa daga cikin su fasikai ne kuma kafaina ala asarihim sa'annan muka biyo bayan su برسلنا دمن ظنم تترى كني رتتو وجن فسر كنا وكفينا بعيسى ابن مريم muka biyo bayan su da annabi Isa dan Maryam annabin Allah manzon Allah mai daraja wa atainahu al-injila kuma mun baki littafin injila wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi shi ra'fatan wa rahma tausayi da kuma tsananin tausayi wa rahabaniyatan ibtada'uha sa'annan sun kirkiro ruhubaniyanci tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya da kaucewa abin da zai shagalar da su gabarin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ma katabnaha alaihim Allah ta'ala ya ce ba mu farlanta musu ba illa figa a ridwanillah sun kirkiro wannan ne sai don saboda neman yardan Allah fama ra'auha haƙa ri'ayatiha ba su kiyaye wannan abin da suka kirkiro yadda ya kamata su kiyaye ba fa ataina allazina amanu ajrahum duk da haka waɗanda suka yi imani sai muka ba su ladan su wa kathirun minhum fasiqun amma da yawa daga cikinsu fasikai ne sun kauce wa hanyar Allah da kufiru ta'ala Allah ta'ala yana ba mu labari annahu mundu ba a sanuhan alaihi salam tun lokacin da Allah ya aiko annabi nu alaihi salam lam yursil rasulan wala nabiyan illa min zuriyatihi tun daga kan annabi nuhu alaihi salam duk manzon da Allah ya aiko ko annabin da Allah ya aiko to daga zuriyarsa ne tunda an yi ruwan tufana ya halakar da mutane da yawa waɗanda suka ci gaba da hayayyafa zuriyan annabi nuhu ne kawai sai dai ba dukansu ne masu imani ba amma duk wani annabi ko manzo bayan annabi nuhu to daga zuriyansa ne wa kazalika ibrahim alaihi salam haka ma lokacin da annabi ibrahim ya zo khalilur rahman maji daɗin allah لم ينزل من السماء كتابا الله تعالى بسوكت وني للتاتيبا ولا أرسل رسولا بأيكو وني منذوبا ولا أوهى إلى بشر من بعده بأي وحي ذوى وني متن أبا ينسبا إلا وهو من سلالته فأتي daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salam saboda Allah ta'ala ya sanya ki ummatan wahida al'umma ce guda ki kadansa saboda abin da ya yi wa Allah Allah ya gamsu da aikinsa shi yasa Allah ya sanya albarka cikin zuriyarsa ko kai a yanzu idan ka yi aiki Allah ya karbi aikinka in ya ga dama sai ya sanya albarka cikin zuriyarka ba za a taba mantawa da su ba ko ba za a taba yi babu su ba haka har duniya ta nade sai Allah ya sanya a samu kwarara waɗanda suke mutanen kirki ba 'yan iska ba domin a duniyan nan akwai inda 'yan iska su suke dama wansu su sha yadda su ga dama kuma ba wanda yake son a samu irin wannan cikin zuriyarsa sai dai a samu masu mutunci masu daraja masu martaba duniya da lahira ko da ba limamai ba ne ko da ba malamai ne masu wa'azi ba tunda ba wai a cikin waɗannan ne kawai ake samun masu daraja ko kuma yan gatan Allah ba don haka lalle waɗannan manzanni guda biyu manya-manya ne ba ƙanana ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin zuriyarsu gaba daya kama kala ta'ala fil ayatil ukra kamar yadda Allah ta'ala ya bayani cikin waɗansu ayoyi daban kuma ubangiji ta'ala anan yace waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitaba dama albarkan da ake so kenan mutum yayi aure ya samu hayayyafa amma hayayyafan da aka samu a samu masu albarka ne ba kakashu ko kuma yuyuyu ba domin idan an samu kakashu ko yuyuyu to wallahi gara ma Allah ta'ala ya daɗa zuriyan ta ma yanke a bayan ƙasa ki yafi alheri kamar yadda muke nanatawa lalle yana ɗaya daga cikin manufa na yin aure shine mutum ya samu ainihin zuriya masu albarka wanda ko da a bayansa ne za a tuna shi a yi masa kyakkyawan addu'a kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin zuriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim inna Allah astafa Adama lalle Allah ya zabi annabi Adam domin shine mutum na farko a duniya kuma shine baban kowa ba na rediyo ba wannan baban kowa shine annabi adam alaihi salam shine uban kowa shi yasa Allah ta'ala ya zabe shi abul bakar sannan kuma ya zabe annabi ibrahim da kuma wa nuhan da annabi nu shine wanda ya biyo immediately bayan annabi adam alaihi salam sannan wa ibrahima wa ala ibrahima amma sai aka ce wa ala ibrahima domin a gwada maka ibrahim alaihi salam shine aka zaɓa har albarkan ta bi zuriyarsa domin idan aka ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ibrahima wa ala ibrahima wa imrana wa ala imrana alal alamin to zai zama bambara gwai a ilimin balaga ya zama wani abu wanda yake babu abin nan babu sha'awa yasa Allah ta'ala ya ce inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin sai ce zuriyatan ba'daha min ba'd zuriya ce saki daga saki annabi Adam annabi Nuh annabi Ibrahim sannan sai Imrana shi ba annabi ba ne amma Allah ya kawo shi a tsakanin annabawa masu daraja saboda me saboda jikansa saboda jikansa saboda yarsa tunda imran shi ya haifi na maryam alaihassalam ita kuma ita ta haifi annabi isa alaihassalam shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ala imrana ashe ko kai ba annabi bane idan ka yi wani aiki Allah ya karba to sai ya cusa ka a cikin tawagan annabawa ranar takin alkiyama kamar yadda waɗannan aka cusa su a cikin tawagan annabawa tun daga nan duniya kuma Allah ta'ala ya kaddara aka samu annabi mai daraja a cikin zuriyan wanda ba annabi ba amma kuma ya shahara kuma Qur'ani ya ambace shi hasali ma akwai sura ta musamman wanda Allah ta'ala ya keɓance da sunansa mai ayoyi ɗari biyu ɗai har ɗari biyu a cikin alkur'ani ai kaga ba ƙaramin mutum ba ne حين إمرانا وعلى إمرانا على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم wannan karin bayani ne a bisa wannan aya hatta kana akhira anbiya bani isra'ila har aka samu annabi karshe a cikin bani isra'ila shine isa ibn maryam annabi isa dan maryam alladhi basharahu min ba'dihi bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma annabi isa da yazo ya tajaddadawa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di wato da ainihin ina albishir da wani manzo wanda zai zo a bayana ko a bayansa shine wa ahmad sunansa ahmad annabi ya ce sunana muhammad sunana ahmad sunana al-mukaffi kuma nabiyur rahma ya ce nabiyu almalahir almukaffi shi ne la nabiya ba da babu wani annabi bayansa shi ne na karshe gaba daya na shi ne Allah ta'ala ya ce sun makafaina ala a tarihim sa'annan muka biyo bayansu ko gurabensu bai rusulina da manzanninmu masu yawa waɗanda yake ba ambace su a nan ba ma waɗansu surori an ambace su da kunsu ko a dunkule an ambaci mafiya yawa كما وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد أركر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو القتل آدم بالمختار قد ختموا وقفينا بعيسى ابن مريم muka biyo bayan su da Isa dan Maryam wa atainahu linjila kuma Allah ta'ala yace mun baki littafi linjila wa huwa alkitabu alladhi awhahu Allah ilay sunan littafin da yayi wahayin sa zuwa gare shi kenan wajalna fi qulubi alladhina taba'u sa'annan muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa wa humul hawariyuna sune alhawariyun ra'afatan riqqatan tsananin tausayi na tsoron Allah wa rahmatan fil khalqi da kuma ainihin tausayawa bayin Allah masu tsoron Allah ne kuma masu tausayawa bayin Allah ne wa rahabaniyatan ibtada'uha da kuma ruhubaniyanci wa rahabaniyatan ibtada'uha amma an zo kira'a faduwan baya taki wa rahabaniyatan ibtada'uha da ruhubaniyanci wanda suka kirkiro ai ibtada'ata ummatun nasara malaman nasara su suka kirkiro mun yi bayani a jiya kuma kamar yadda Allah ta'ala ya bada lada ma waɗansu daga cikin su akwai waɗanda suka kiyaye shine hadisin Abi Huraira Allah shi kara yadda da shi da manzo Allah yake cewa ba waɗanda suka yi magana a cikin yara kanana a duniya sai guda uku katal na farko yace annabi Isa dan Maryam wannan Kur'ani ya ambace shi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin Allah ta'ala ya riga ya ambata yana cikin zanin goyo yayi magana lokacin da ya zama kwarijo ma yayi magana dama Allah ya bada labari cikin Kur'ani kuma labarin sa kusan kowa ya riga ya sani sannan na biyu a cikin wannan hadisi na Abu Huraira sai annabi sai ya ambaci ar-rahib arrahib shi ne mutumin da yake ruhubaniyanci shi wannan ba ruhubani ya mutumin kirki ne amma matsalan da aka samu akwai mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana nan da ya kamata ya zauna ya biyayya wa mahaifiyarsa amma sai ruhubaniyanci ya ɗauke shi ya je ya yi bukkansa a jeji ita kuma mahaifiyarsa tana son magana da shi ta je na farko ta samu yana ibada kai ta kiransa bai amsa ba a cikin sallansa sai yana ce ga mahaifiyata kuma ga yana ce rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata ga ki tana magana ko ga ta tana magana sannan ni kuma ga ki ina bauta maka ni ko ba zan fifita ka akan kowa ba saboda haka sai bai amsa mata ba ta sake komawa tunda bata san lokacin da yake da kufa yake ibadan ba ta sake dawowa ta samu zafin yana wannan ibada ta kiraye shi bai amsa ba ya ce ya ubangiji ummi wa salati ga mahaifiya ta ga sallah ta ga ibada ta saboda haka kawai ya ci gaba da ibada ko sauraron ta bai yi ba kun san uwa kuma yadda take ta sake dawowa karo na uku ta samu yana wannan ibada ta kira yake bai amsa ba to sai ranta ya baki yasa ita ma da ta koma da baya sai ta yi addu'a sai ta yi addu'a amma addu'an da ta yi sai ta yi sassauci annabi ya ce wallahi da ta yi addu'an Allah ya fitine ki da ya fitine ki da duk ibadarsa daga lokacin lalacewa zai yi amma sai ta ce ya Allah tun da ni ne mahaifiyarsa ina kiransa kuma bai amsa ba ta ce ya Allah kada ka kake ki hatta toriya ko wuju halmomisa kada ka kake ki sai ka gwada masa fiskokin karuwai da ta yi addu'a ta ce ya yi karuwanci to da zai bari ba da ya koma karuwanci amma sai ta ce Allah ya gwada masa fiskokin bi ma'ana wanda za su addabe shi kenan sauran kuma ya rage nasa shi kenan kawai ta juya ta koma shi kuma ya riga ya tsinke gabarin gari daman mun yi bayani ruhubaniyanci shine tsinkewa gabarin gari gaba daya ya bar kowa ya dawo yana ibadarsa ga kwaɗan sai wata mata kuwa sai ta zago tun da ya riga an yi addu'a sharaf sai ga ta inda yake ta yi masa magana bai saurare ta ba ko kula ta bai yi ba sai ta je ta samu wani makiyayi sai ya mata ciki da ya mata ciki ta haihu sai ta ce ai barhubaniyan nan ne sunansa jurai ta ce barhubaniyan nan ne mata ciki ko mutane suka hamtsila masu ɗaukan gatari na ɗauka masu ɗaukan fartanya da masu ɗaukan sanduna suna ta ɗaukawa kawai suka zo suka samu yana ta ibadarsa yana jin hayaniya ko kallonsu ma bai yi ba suka rusa bukkan suka yi sama da ke suka ajiye suka daka shi yana ce me yake faruwa waɗansu suka zo suka sai tsaya suka ce a'a saurare ki tukuna amma bayan ya sha bugu suka ce ga wani yaro nan ashe kai mutumin banza ne ashe kai ɗan iska ne ashe kai mayaudari ne ga wannan mata ta zo da take shege saboda haka ta ce ɗanka ne ya ce haka ko ya ce to don Allah ku ɗan ba ni lokaci ina so zan yi addu'a shi ne suka ɗan sarara masa amma bayan ya sha bugu shi ne ya zuwa ya yi ibadansa wanda ya saba bayan ya yi ibada sai ya addu'a ya ce Allah ka kubutar da ni mu ce ina yaron aka ce gaki ɗan ƙaramin yaro mai yiwa bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu da haihuwarsa ba aka ce ga yaron nan kun san irin yan haɗa waje wani ma zai ce ai kama da shi yake yi ai yana kama da shi mutane akwai haɗa wuri da ya ga yaron sai ya yaye shi sai ya kwaɗi yaro ya ce kai yaro waye ubanka ya ce ubana shine makiyayin nan kullum yana zuwa kiwo nan shine ubana da ce kun ji ko suka ce Allah sarki kai hakuri bukkanka da muka rusa maka zamu mai yadda ki na zinare ya ce a ya ce kuma yadda shi na ciyawa kamar yadda yake kuskure dai an riga an samu shi kenan magana ta wuce kun ga ruhubaniyancin da ya yi ya taimake shi amma an samu kuskure yasa aka ce in kana sallar nafila mahaifiyanka ta kira ka ka yanke sallar nafila idan babanka ya kira ka ka yanke sai dai idan sun fahimci situation din da kake ciki tunda mai yiwa nafilan ba arba'an fala tasalu an hutunihinna wa tulihinna thumma arba'an ai zai yi wahala kana sallan asham raka'a hudu sallama daya irin wanda ake jadin na sai mahaifiyanka ta kira ka yana da wahala mai yiwa akwai ma lokacin da ta saba tana kiranka sai dai in a ruɗe take shi ba zai iya yin uzuri amma mai yiwa mahaifiya ba za ta yi uzuri ba saboda haka sai ka bi su yadda suke in dai kana sallan nafila to kai sallama ka amsa sai ka ci gaba da sallan nafilanka amma farilla wannan kan ya fi ƙarfin babanka ma ba mamanka ba dun farilla na Allah ne kuma zai wahala a ce ka zo sallan farilla ka zo ka yi awa ɗaya kana sallan farilla ko minti talatin mutum yana sallan farilla in dai ba sallan asuba ba yana da wahala to mutum na uku a gurguje shine wanda annabi ya bada labarinsa wani yaro ne shi kuma uwarsa tana shayar da shi sai ga wani ya zo irin masu kilisa a da kilisa wato 'ya'yan manya hawan da wakai suke yi yanzu ka masu hawan da wakai suna tare mana kwaltajin nan mafiya yawan sayan shiririta ne Allah ya kyauta irin masu kilisa na kasaita wana kayar da shi sai mahaifiyarsa sai ta ga wannan tawaga sun zo wucewa abin ya ba ta kawa ta ce ya Allah ka sanya ɗana kaman wannan shi kuma yana rike da nononta kawai sai ya ban nonon abinda annabi ya falakin ya ban nonon sai ya kalli tawagar abinda ba taba gani ba ya bar kan nonon ya kalli tawagar da ya kalle su kawai sai ya tsaki ya ce ya Allah karka sanya ni kamar su ya ce ya Allah kada ka sanya ni kamar su kawai sai ya ci gaba ya ci gaba da kan nonon mai ruwayan hadisin ya ce sai da manzon Allah ya gwada musu da yatsa kawai yaro ya ci gaba da kan nonon sa kawai ya share ta ce to na ga ikon Allah amma dai kaman bata yadda ba ta yadda bata yadda ba kun ga uwa kenan inda uba ne sai ya jefar da ɗan amma kaga uwa ita ba za ta jefar da ɗan ba a kwaɗan sai ga wata baiwa kuma an zo ana ta dukanta ana ce ɓarauniya ana ce mazinatiya yar iska da ce ya Allah karka sanya ɗana ya zamo irin wannan a zo ana wulakanta shi shi kuma sai ya bar kan nonon ya kalli abin da yake yi ya ce Allah ka sanya ni kamanta ya Allah ni ka sanya ni kamanta sai ya dawo kan nonon sai ya ci gaba da sha sai ce haba kai kuwa wancan na ce Allah ya sanya ka kamanta masu tawagan alfahari ka ce a'a wannan ana wulakanta ta na ce kada Allah ya sanya ka kamanta ka ce kai Allah ya sanya ka kamanta haba wannan wani irin yaro ne sai ce ya umma ya ce ya ke mahaifiyata ya ce wancan din nan fajiri ne mutumin banza ba na fatan Allah ya sanya ni kamansa wannan kuma wahiya bari'a duk dukan da suke mata suna faɗa mata bakakin maganganu a wajen Allah ku fitacciya ce ba ta da laifi yasa na ce Allah ya sanya ni kamanta Sike nan labari ya kare kuma annabi ne ya bada wannan labari annabi ne ya bada wannan labari cikin ingantaccen hadisi hadisan ma ingantattu mahallu shahid namu shine jurayd ar-rahib wa rahabaniyatan ibtada'uha da ruhbaniyanci wanda suka kirkiro bautan Allah tsantsa amma fa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha Allah ta'ala ce ma katabnaha alaihim ba mu farlanta musu ba ai ma shara'naha wa innaha wa to wa innama hum iltazamuha ba mu shar'anta musu ba su suka kirkira min tilka'i anfusihim daga karan kansu amma kun ga mu a cikin addini an hana mu kirkira eh duk abin da mutum ya kirkira bid'a wa kullu bid'atin dalala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ga abubuwan matsaloli na addini suna nan da yawa da ayyuka da yawa ko ka gama da su ne kuma zaka je ka kirkiro bid'a duk wanda za ga yana lugugui ta bidiya wallahi in ka bincika sai ka samu farillan ma bai gama kiyaye su ba akwai wani wanda na gaiki ya rikice gaba daya amma wallahi sallanta ni na tsorata na ce kai na ce ko ‘ya'yansa ne aka ce su yi masa hisabi a kan sallarsa wallahi za su tura wannan ubansun gidan wuta dun ba za su baki makin a sallarsa ba amma sai kumfan baki sai cika baki to abin ba nan yake ba mu a musulunci an hana mu kirkira ba yadda za a yi ka kirkiro bidiya wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatul bada'i'u abinda imam malik ya fada kenan cikin addinin musulunci duk abinda za ka yi abinda yake sunnan annabi ka bi qur'ani ka bi hadisai ma farratna fil kitabi min shay sannan ka bi fassarar malaman kwarai ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وشر الأمور المهدفات البدائع ما في شر الأمر وأن داخل كركروس amma su waɗanda an ba su dama sun kirkiro ruhubaniyanci ya sa Allah ta'ala ya ce famara auha haƙar ya ce ha ba su kiyaye yadda ya kamata su kiyaye ba su ko sun kirkiro ne wato illatiga a ridwanillah domin suna neman yardan Allah ridwanillah da mardatullah duk abu guda ɗaya ne ai ma katabna alaihim zalika innama katabna alaihim ibtiga ridwanillah mu abinda muka farlanta musu shine duk abinda za su yi su yi shi domin Allah to mu ma ba a raba mu da wannan ba duk abin da mutum zai yi yayi domin Allah fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atayna allazina amanu minhum ajrahum walanda suka yi imani daga cikin su mun ba su ladan su kaman jurai dun ba domin kuskuren da aka dan samu ba wannan ya gwada bawan Allah ne kamar yadda kuma mahaifiyarsa ita ma baiwar Allah ce sai dai wannan yana gwada addu'o'in iyaye nan da nan yake kama ƴaƴayensu yana da kyau iyaye su ringa takasanzan kada idan mutum ya kufula da ya ta tsine wa 'ya'yansa ya ta kwashe musu albarka yana ta la'antarsu to idan suka juyo to shi za su ci kaniyansa shi za su fara cin kaniya tukuna kafin su addabi sauran mutane saboda haka rinka danne zuciya ana yin addu'o'i masu kyau wa 'ya'ya da jikoki da zuriya gaba daya sannan kuma wannan ya gwada bawan Allah ne waye zai yi alhula nan take ya yi ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya roki Allah Allah ya karbi addu'an sa nan take idan ba ya kai matsayin ba ko mutu ya yawan sun an ga su raina su ake yi shi yasa aka ce in kaga dan adam kaga mutum wani alarme haka kayansa masu arha yana nan kaman iska ta ɗauke shi wallahi karkace za ka ture shi don mai yiwuwa a nan duniya ne yake lafe-lafe amma a wajen Allah an saki a mizani yana da nauyi in ka taɓa shi ya maka mummunan baki ko ya maka mummunan addu'a to ba za a kare lafiya ba ba mamaki abin ba zai tsaya a kanka ba sai ya kafi zuriyanka gaba daya yasa ba a raina mutane ba a raina mutane har kawai ka taka mutum ka zalunce ki kana ganin ka fi karfinsa hatsari ne babba kuma idan ya daga hannu ya roki Allah ubangiji ta'ala zai ce bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin bi izzati wa jalali yasa duk wanda ka raina ki karkace zaka murkushe shi Allah ya kyauta sannan kuma wa kasirun minhum fasiqun da dama daga cikin su fasikai ne sune waɗanda ba su yi aiki da littafin Allah ba to da yake an kawo ahlul kitabi waɗanda aka bai wa littafi shine sai Allah ta'ala ya kawo wata aya wasu malamai sun ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗanda suke ahlul kitabi kaman abin bai musu dadi ba su suna ganin su ne makusantan Allah su ne masu daraja annabawa da yawa da manzanni sun fito daga zuriyarsu kaza kaza kaza suna ma tsammanin annabin karshe zai bayyana a cikin su sai Allah ya bayyana da shi cikin larabawa to sai suna jin haushin wannan shine sai Allah ya ƙara daraja ma waɗannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da sharadin wanda ya biyayya wa Allah ya biyayya wa manzon Allah ya bi hanyar da ta dace bai karkace gabarin hanya ba shine Allah ce ayyu allazina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لقي إيماني kar ku damu da abin da ahalul kitabi suke jin haushi gare ku ko suke muku hasada kar ku damu da wannan abin da yake bukata ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasuli kuma ku yi imani da manzonsa imani na hakika idan kun yi haka yutikun kiflaini min rahmati lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku riɓi biyu na rahamansa dumana kuna da lada riɓi biyu kenan amma a nan an ambaci rahama sai dai wajen fassara ana cewa lada guda biyu wai ja allakun nuran kuma Allah tabaraka wata'ala zai sanya muku haske hasken da muka yi magana a can baya wanda idan an je tsallake siradi in mutum baya da wannan haske bai isa ya tsallake siradi ba abu na biyu kenan nuran tamshu na bihi haske wanda za ku rinka tafiya a cikin nan duniya ko kuma gobe lahira wa yaghfir lakum kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta muku Allah gafarta mana domin duk yadda mutum yake to ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda kake ko kana laifi ko baka laifi balle ma baka yi sabaka ce baka laifi ko kai liman ne ko kai babban alarama ne ko kai waliyi ne na kame kame sai an sa mutum yana laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala to ya nemi gafaran Allah to Allah tabaraka ta'ala zai gafarta muku kun ga abubuwa guda uku kenan wallahu ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah ta'ala mai yawan tausayi ne to Allah ya gafarta mana kuma Allah ya tausaya mana sai dai wannan aya tana da bayani an samu hadisi daga Abu Musa al-Ashari Allah ki kare yadda da ki قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي يا قو الأمة وكان تبدا هنكلينكو ثلاثة متاني غدا أكو بانغرور متاني غدا أكو يؤتون أجرهم مرتين الله ينا باسو لادن سجدا بيو shine kiflaini min rahmatihi Allah yana ba ku lada sau biyu rajulun min ahalil kitabi sai yace wani mutum daga cikin waɗanda aka bai wa littafi ba yahude ko ba nasari amana bi nabiyyihi wanda ya imani da annabinsa wa amana bi kuma ya imani da ni ba yahude ya yi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga yana da annabawa nawa eh annabawa biyu annabi Musa alaihi salam annabi Muhammad alaihi salam idan kuma ba nasare ne ya yi imani da annabi Isa alaihi salam sannan kuma ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah zai ba shi ladansa gida biyu to kaga inda su kuma ahlul kitabi suka bayyana kenan ake idan ba su yi imani da manzon Allah ba to sun faɗi kasa warwa su ne gairil magdubi alaihim wala dallin kullum muna karantawa cikin addu'o'inmu na sallolinmu dare da rana sannan kuma annabi ya ce falahu ajrani wa abdun mamlukun sai kuma bawa wanda aka mallaka lokacin da ake yake yake za ka samu mutane suna da bayi adda haƙƙa Allah wa haƙƙa mawali wanda ya bada haƙƙin Allah kuma ya bada haƙƙin iyayen gidansa falahu ajrani shi ma yana da lada guda biyu saboda kaddara ce take sa mutum ya fada karkashin wannan amma a yanzu fassarar da ake yi shine mutum da yaron gidansa yana iya yiwa ɗansa ne ko kuma ba dangin iya ba na baba yaron shago yaro a gona yaro a wajen aiki yaron da aka ɗora masa wani abu ya bauta wa Allah ya ba da haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin ubangidansa banda cuwa-cuwa in ya yi cuwa-cuwa ko to ba zai samu wannan ladan ba kuma za ga ana samun iyayen gida wani yana da yaronsa ya rike shi ya kai rike masa amana ya fi yadda ma da shi akan ɗansa na cikinsa to ire-iren waɗannan mutane yake magana suna da lada guda biyu saboda sun kiyaye haƙƙin Allah za a ba su Allah zai ba su ladan sannan sun kiyaye haƙƙin iyayen gidansu Allah zai ba su lada duk mutumin da kake tare da shi ka ɗauki amana ka danka masa to shi ma zai fada cikin wannan inda har ya kiyaye amana amma bai kiyaye ba ya sa cuwa-cuwa kana da yaro a shago amma ɗan cuwa-cuwa ne yana yin waɗansu abubuwa wanda yake kai baka sani ba kana da yaro a gida ki ma ɗan cuwa-cuwa ne wani lokaci za ka ajiye abu sai ya zo ya zare duk suna yin haka to kaga wannan akwai ha'inci a ciki mutum ba zai samu lada biyu ba wa rajulun addaba amatahu sai mutumin da yake da baiwa baiwa fa yake da ita ya ladabtar da ita fa ahsana ta'dibaha kuma ya kyautata ladabtar da ita ya tarbiyantar da ita mai yiwa baiwa ce ba a sata a makaranta ya sata a makaranta kuma ta haddace qur'ani ta fahimci addini da kyau ko ta yi karatun boko daga baya sun ma'ataka ha sai yanta ta wata zawaja ha sai ya aure ta falahu ajrani Allah zai baki lada guda biyu a yanzu da yake babu bayin mutum ne yana da gidansa sai ya dauki yar mai wanke-wanke ya rike ta matan cikin gida ku toshe kunnuwanku eh ko zan kishi ba zai ba su yi haka ba ka dauki yar mai wanke-wanke ko dama mai wanke-wanke ne ko mai sharan gida ko wane ne ka tarbiyyantar da ita ka kyautata mata daga baya kuma sai ka ba ta yanci ita ma sai ka aure ta ka gina mata lafiyayyen ɗaki ana raba cafane da ita da fa mai karan gidan ne ko mai tuka tuwon gidan ne ko mai wanke-wanke ko mai wanki ne a gidan to ita ma yanzu ta zamo mata mai cikakkiyar yanci to Allah zai baka lada guda biyu ko matan cikin gida kun ki saboda ihsani ne musamman ma irin waɗanda suke marayu don zai wahala ka samu budurwan da za ta zo tana wanke-wanke tana abin nan idan ba mareniya ba ko kuma yar talaka ba to an samu mareniya ce mai yiwa ma uwanka da ubanta gaba ɗaya duk sun mutu tana wulaƙance amma ka ɗauke ta ma'aikaciya a gidanka ka kuma kula da ita ta saitu sosai sannan ka aure ta kama take ga layi wannan dama in aka zo maganan gaskiya babu kwane-kwane to duk wanda ya haka shi ma falahu ajrani shi ma yana da lada guda biyu wannan fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ainihin fadin Allah ta'ala yutikun kiflaini min rahmati zai ba ku lada biyu bangarori guda biyu daga rahamansa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi kuma zai sanya muku haske wanda za ku rinka tafiya cikin hasken duniya da lahira wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai wa hadhihi al-ayatul karima kun ga wannan aya mai daraja wato ɗaya take da faɗin Allah ta'ala cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani in tattaqullaha idan har kun ji tsoron Allah ya ji kun furkana Allah zai sanya muku kriteriya abinda zai bambanta ku da waɗanda yake munafikai ko waɗanda yake ba masu imani na gaskiya ba saboda haka shine wannan hasken da ake magana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku Allah ya gafarta mana wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ma abucin falala ce mai girma wa qawluhu ta'ala kun ga fadin Allah ta'ala yutikum kiflayn min rahmati shi ma an samu hadisi an abi Musa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga abu musa lashari Allah ki kare yadda da ke annabi ya ce matsalul musulmi na wal yahudi wal nasara misalin musulmi da yahudawa da nasara kun ga an ambaci ɓangarori guda uku yahudawa masu littafin hattaura nasara masu littafin linjila musulmi masu littafin alkur'ani kuma yahudawa masu annabi annabi musa nasara masu annabi annabi isa sannan musulmi masu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran annabawa domin musulmi ya yadda da sauran annabawan annabi musa da annabi isa alaihi wasala to ka masali rajulin istamala qauman annabi yace kaman mutum ne wanda ya dauki waɗansu mutane aiki ya amaluna lahu ya amalan yawman ila layl sai ya sanya su aiki yake daga safiya har ya zuwa faduwar rana daga safiya har ya zuwa faduwar rana tun kafin mu yi nisa ya kamata a fahimta kamar Allah tabaraka wata'ala ya dauke mu aiki ne ya dauki yahudawa aiki ya dauki nasara aiki ya dauki musulmi aiki amma asali wanda ya fara dauka sune yahudawa yace na baku aikin nan daga safi zuwa yamma da suka je tsakiyar rana sai suka ce su sun fasa ba za su yi aikin ba da ce a mun yarjejeniya da ku ku kammala aikin nan zuwa dare sai in ba ku ladan ku gaba daya suka ce mun yafe ladan aikin mu ma mun yafe suka kama hanya suka tafi da Allah ta'ala ya ba su annabi Musa da littafin attaura yake su yi aiki sai da suka je tsakiya sai suka lalace annabi Musa alaihi salam yana tafiya sai suka lalace kafin ma ya bar su wahalan da ya sha da su ya sha wahala da su har sai da ya bayyana musu cewa ranar da baya nan za su wato sai Allah tabaraka ta'ala ya wulakanta su fiye da yadda suke tsammani amma ba su yadda ba saboda kullum suna ganin sa a cikin su shi yasa suka raina shi daman ido aka ce wa ka raina yace wanda nake gani kullum kuma abin da ya faru kenan ko dimauce wanda suka yi arba'ina sanatan ya tehu na fil ardi a annabi musa baya nan a bayansa ne allah ta'ala ya rikita su gaba daya ya ɗauki ran ma annabi musan alaihi salam ya bar su kai ta kan wahala saboda me saboda ainihin fitinansu don haka da aka je tsakiyar rana sai suka yi watsi da aikin sai allah ta'ala ya samo nasara sai ya ce to tun da waɗannan sun fara sun je kamar tsakiya to ku ku karɓa ku ƙarasa zan ba ku ladan hadda na waɗancan ma gaba daya suka ce babu damuwa da suka fara su ma da suka je sai suka sare abinda annabi yake bayani kenan suka sare aka ce yaya suka ce a aikin da muka yi ma mun bata mu mun yafe sakamakon da za a ba mu mun yafe saboda haka wannan ɗaya da mutumin da aka baki annabi isa da littafin linjila aka ce ya yi biyayya kenan ya fara yin biyayya daga baya sai ya botsare ya ce ba zai bi ba to abin da ya rage daga la'asar zuwa faduwar rana shine allah ta'ala ya zo da musulmi da aka zo da musulmi sai aka kawo littafin Kur'ani a karkashin jagorancin annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce to ku musulmi yahudawa sun fara sun tare nasara sun zo sun dora sun tare to ku ana son ku karasa har ya zuwa faduwar rana shine musulmi suka karba hannu biyu karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan daga yankin wani wani bangare ne na duniya zuwa karshen duniya don abin da yake faruwa kenan da Allah ya aiko annabi Musa da littafin Attaura ana cikin haka sai ga annabi Isa da littafin Linjila ana cikin haka sai ga annabi Muhammad da littafin Qur'ani kuma manzon Allah sai Allah ya sanya shi annabi ne har ya zuwa karshen duniya har ya zuwa ranar takin alkiyama to shine abin da annabi yake bayani yace ala ajrin ma'lumin fa amilu ila nisfin nahar yahudawa sun yi aiki zuwa tsakiyar rana fa qalu la hajata lana fi wato fi ajrika allazi sharata lana suka ce ba ma bukata abinda ka ba mu ba mu bukata wa ma amilna batil fa qala lahum la taf'alu sai da Allah ya musu gargadi saboda haka cikin littafin at-taura akwai gargadi mai yawa amma ba su saurara ba to aka zo da nasara su ma cikin littafin su akwai gargadi aka yi musu kakedi amma ba su saurara ba amma da aka zo da al'umman musulmi sai suka cika wannan fa sajara qauman an ya'malu lahu baqiyata yawmihim fa amilu baqiyata yawmihim hatta gabati shamsu fa takmalu ajra al-fariqayn kilayhima dalilin da yasa kenan ranar takin alkiyama manzon Allah ki zai fara taki daga kabari kuma manzon Allah ke zai fara tsayuwa a filin alkiyama kuma manzon Allah ke zai za a fara yin masa hisabi manzon Allah ke zai fara tsallake sirati manzon Allah ke zai fara shiga aljanna da ki da al'umma kafin kowa ya shiga kun ga su sun zo da farko amma saboda mutane su sun ba da matsala sai ya kasance hatta annabawa ma sai aka mayar da su baya ina fata an gane to kazalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadhal nur wannan ya gwada gatan da Allah ya yi wa al'umma musulmi wannan gata tana da yawa ba za a iya yin wato bayanin ta ko kuma a gama bayani akan ta ba to sai ayan mu ta karshe tikito ne akan wannan Allah ta'ala ya ce li Allah ya'lama ahlul kitabi لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم mun kammala wannan sura kenan Allah ta'ala yake ya yi haka ne ne Allah ya lama halul kitabi domin waɗanda aka bai wa littafi su sani wannan li Allah la ba ta yi aiki ba ke li an ya lama halul kitabi ba suna ce Allah ba zai bada al'umma fiye da abin da aka ba su ba ai su ne mutanen farko musamman ma yahudawa ko a yanzu yahudawa sun raina duniya kowa sun raina kira duniya suna ganin su ne 'yan gatan Allah to shi yasa manzon Allah ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan aya haka yi mana fassara to suna raina mu amma ranar takin alkiyama mun fi su daraja a wajen Allah amma fa da sharadin idan mun kiyaye dokokin Allah yasa kai take ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani ku ji tsoron Allah ku yi imani alhali a cikin alladina amanu a cikin imanin nan fa akwai attaqwa akwai al-iman amma aka dada maimaita ba domin sai waɗanda suka yi imani wanda ba su yi imani ba to suna cikin waɗancan tawaga gaba daya li Allah ya alama ahlul kitabi domin waɗanda aka bai wa littafi su sani Allah ya na ala shay'in ba su da iko bisa komai min fadlillahi na falalan Allah Allah yana bada falalansa ga wanda ya so to kaga masu hasada su ma karkashin wannan suka shiga inda suka lalace kenan kuna tare da mutum yana maka hasada saboda Allah ya baka kudi ko Allah ya baka matsayi ko Allah ya baka daukaka yana ta jin haushi to shi yake ramar da kansa shi yake cutar da kansa shi ne bai sa a bakar shi hawan jini zai kama shi ya buge shi ya mutu matacce kuma ranar takin alkiyama mala'iku sai ta casa shi saboda ya shiga gonan Allah subhanahu wata'ala ga yahudawa sun ji haushin musulmi ko nasara suna haushin musulmi suna jin haushin musulmi amma Allah tabaraka wata'ala ya ce shine mai iko shine mai bada falala li Allah ya'lama ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah falalan Allah ba hannunku take ba wanda Allah ya ce shi ne shi ne ko ba a yadda ba kuma wanda Allah ya ce ba shi ba ne ba shi ba ne komi ɗaurin gindinsa don za a nema a nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yutihi man yasha wa anna al-fadla bi yadi Allah yutihi man yasha falala tana hannun Allah ne yana bada ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadli azim lalle Allah ma'abucin falala ne mai girma ya Allah ka ba mu falalanka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأطلع أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاه يا عزيز يا غفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقض هوائجنا ويسر أمورنا واشرع صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم